Mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu daga makarantar firamaren gurin gawa da ke karamar hukumar Kumbotso idan mai sauraro na bibiye da mu a kwanakin baya mun kawo muku rahoton wannan makaranta yanda wasu daga cikin ajujuwa jakuna suka sami wajen kwana suke ɗaukan darasi a cikin wannan ajujuwa sakamakon lalacewar da suka yi kuma na tinkarar komawa makaranta wanda yau ɗin an koma makaranta kuma mun biyo cikin wannan makaranta mu duba mu gani da ido shin wa'annan jakuna sun ci gaba da kwana a cikin wannan makaranta ko kuwa a ba su kwana ba sannan kuma da komar yanayin ɗaliban a wannan yau za mu so tunda muna tare da cikin wa'isu daga cikin iyayen ɗalibai na a wannan makaranta kuma za mu fara jin cikakken sunansa mutum matsayi ne cikakken suna.
sunana ado ya haya mahmuda daga garin guranga daga firamaren guranga ni ne mataimakin shugaban pta na wannan firamare to alhamdulillahi mun zo an ko gwamnati ta ba da umarnin a koma makaranta a yau litinin kuma garanti ɗalibai sun dawo makaranta da malaman makaranta makaranta ta cika kamar ita aka saba uwa dama ana yi to matsalolin da aka faɗa a wancan lokacin mun zo yanzu ɗalibanmu da malaman sun kasance a cikin aiki na gyara guraren zama guraren zamanmu duk a ɓace ike saboda sakamakon ajijjikanmu ba ƙyaure ba tagogi ba mai gadi a makaranta to mu a matsayinmu na pta da nbmc mun yi ƙoƙarin iya abin da za mu iya na gudunmawa mun kawo gudunmawanmu kamar ita gwamnati ta ce mu shiga mu ma cikin al'amarin mun kawo gudunmawanmu mun kawo cikin makaranta to muna fatan gyaran aji da shauran block pta za su iya za su bada nasu gudunmawa amma ba za su iya ba dai gwamnati a shiga to wannan halin da muke ciki muna muna daɗa roƙon gwamnati ta yi gudunmawarta muna roƙar ta ita ta ƙara akan gyaran wa'annan ajijjikan saboda in ba a kullewa garanti yaranmu kullum yanzu an dawo makaranta haka za a sake zama a cikin ƙazantar nan amma dai a yanzu ɗalibanmu suna nan sun yi tumutum wajen wanke ajijjikan nan saboda ba kyamara da za a shiga jakuna suna shiga mutane su shiga su yi ba haya almajirai to ya kamata irin wannan ko da pta su ma za su tallafa to gwamnati fa ita ce shakundin
To, shin wahalar gyaran saboda warin kashi da tsarin da jakan ya sa ba iya gyarawa ba yanzu haka ko kwa?
Eh yanzu a yanzu ɗalibai sun suna ta ibar ruwa da haifo suna da sanitaire suna ta wanke aji. To kaga ko da sun wanke ba zai bushe ba. Kuma warin nan da ake ciki ba zai yiwu ba. Kaga hukumar lafiya ba za dole akwai abin da zai shafi yara sun dawo cikin makaranta. sun da cikin makaranta wajen ɓangaren lafiya to dole in babu kulawa ta rufe guraren nan to dole hakan zai ta faruwa zamu yaran mu za su ta samun lalura lalurai kuma it means makaranta ana kiran su a kawo ana kiran yaro izo makaranta a koya mai ilimi da lalle da tsafta da mai to kaga ya kasance a cikin rahin tsafta to kaga akwai kuskure na gwamnati ya kamata a bada gudunmawa a gyara wannan abu tunda su jakunan na lokacin corona ne suka dinga zuwa suna kwana to wasu jakunan ba su yi corona bane ba har suka samu damar yin a daukan darasi a ajin ne ko ka ana corona to jakunan ai ba za a tabbata suna da corona ba muta al'umma ma dan adam su yan auna shi za a tabbata ina da corona jaki ko kaga kana ta taka dan adam ma ana ina ta halin da zai je sai gwamnati ce take iya auna mutum a gane ina da corolla ko bashi da corolla a individual ba za ka je ka auna kanka ka ce kana da corolla ba za ka iya auna ba saboda yanayin fansaran din da za ka kashe na kuɗin dama gwamnati ce take ɗaukan wannan ɗawainiyar ballantana to mutane ma ba a gama auna su ballantana kuma a auna jaki.
yanzu wani kira kuke da shi ta gwamnati ta ƙara zage damtse wajen ganin an fidda a'i daga rugu.
To kira na shine ita gwamnati ita ce uwar kowa kuma ita ce shakundin. Du wani al'amari na ɗan na mutane du muna ƙarƙashin gwamnati da mu da ta ce mu shiga PTA da NBMC mu shiga mu taimaka to mu ita ce ita ce uwanmu. Za muna za mu iya namu to amma ita ma sai ta sai ta ba da gudunmuwa ta ɗari bisa ɗari ta zo ta kawo mana ɗauki akan makarantar nan muna neman ɗaukin gyaran bululukan nan block block nan na karatun yaranmu shine muke kira da ita ta- ta daɗa taimaka mana duk da za mu zo mu yi mu ma namu daidai namu to ita ma muna kiranta ita ce uwarmu uwar kowa kuma ilimi duk shugabannin gwamnati na kowanne daga wannan daga matakin firamare ya fara in yaro bai samu wannan gatan na firamare ba to ko ya je jami'a ba zai iya komai ba karatun farko shine karatunmu na firamare Na'am. To, yawa yadda take kaiwa kenan kuma a idan mai sauraro na tare da mu a akwai wanda suke kula da makarantar a kwanakin baya wanda suka bamu labarin yadda wannan aji wanda yake na marabtawa a halin da yake ciki tunda a ciki mun ga yanayin ma da jakunan suka tsinci kansu a ciki wajen kwana to za mu so mu ji cikakken suna Na'am, gaskiya ne sunana sarkin samarin Fulani yaya naji da ke garin gurin gawa. Kamar yadda ka zo ka ga inda makaranta ta shiga cikin wani yanayi da wani hali, to a gaskiya a yanzu a halin da ake wannan mafi ajujuwa yau da aka dawo makaranta yau sha biyu ga wata. A takaice fa yau fa wannan ajujuwa fa ba su zaune ba. Domin ana sharewa ana sa haifo gashi nan da ruwa ana wankewa a takaice dai yanzu zancen da ake ma wannan aji fa sai an kai wajen kusan wata guda bai zaune ba.
saboda jakunan warin jakunan.
saboda warin wannan kashin jaki da kuma wannan fitsari nasu da suka yi saboda kaga ana gudun corona to amma yanzu gashi ta kai ta kawo cewar dan haka kusan aka rufe wannan makarantu to yanzu gashi ta kai ta kawo cewar jakuna da suka shiga ciki suke daukan wannan darasi maimakon a ce dan adam ne za a bashi wannan sakamako a wannan aji ya tafi da kyakkyawan result to yanzu gashi ta kai ta kawo cewar yanzu jakuna ne suke daukan wannan darasi to amma mu gudunmawar mu anan gwamnati bata shigo domin cewar gaskiya yan gari ka san kowa yana neman ijabi ije ya nemo abin da zai ci to gashi ta kai ta kawo cewar a yanzu fa mun kikkirawo jama'a waɗanda suka zo gaskiya kaɗan ne wanda kuma muna iya ganin cewa za su iya bamu tallafi garin dama gashi ba wasu wai masu manya muke da su ba wanda za a wannan kuma ga mu tsofaffin ɗalibai na makarantar nan gashi mun zo dai muna ta yi iya bakin ƙoƙarinmu to mu dai gaskiya gudunmawar mu a nan gwamnati ta kawo mana ɗauki game da wannan ajujuwa don gaskiya silin ɗin nan fa inda ake tunanin sa fa ya fa fice inda ba a tunani domin a zo a gan shi an tokare shi da dirka ka gani ma kalle shi za ka gani kusan za ka ga cewa yanzu wannan yaro ina dangwalarsa to kusan faɗuwa zai kuma zai faɗo wa yara kuma ka duba kukan a- ga wancan ajin da- idan ka shiga za ka gani shi da ɗan ragowar silin ɗin amma za ka ji kukan jemagu suna ta kuka suna ta kuka idan ka ka kusa kunnen ka ma kusan za ka ji kukan wannan jemage to kaga irin waɗannan kaga waɗannan ba mu sani ba jemagun ma su ma suna da corona a a jakuna ne suke da corona to kaga hakan nan ba ma zo mu zuba kannan mu da ƴaƴan mu a cikin wannan ajujuwa ba domin gudun me ake domin gudun wannan corona virus to kuma gashi ta kai ta kawo don haka aka tafi hutu daga makarantu to kuma yanzu gashi an dawo kuma muna fuskantar wannan kalubale To yanzu idan jakunan suka dawo da- don to yanzu idan jakunan suka dawo domin ci gaba da daukar darasi a ajin kamar yadda suka yi a baya ya za ku yi kenan eh to a yanzu gaskiya mun ɗauke kyawun mataki babu jakin da zamu bari ya shigo domin dama da daddare muna ɗan samun mu fita mu je mu ɗan zazzaga domin gudun ɓata gari suna shigo mana dama makarantar sakamakon babu ajujuwa to shine muka ƙara ɗaukan mataki a wannan ɓangare to a yanzu ma zancen da ake gaskiya wannan kyamari da kake gani dama kaga wajen kusan shekara kusan goma ma babu su dama kwanaki mun ɗan sa ma kawai mun ɗan yi na langa-langa mun kare to kuma sakamakon yara almajirai suna bara za ka gan suka je suka ci suka koshi za su zo wannan guri su zo su babbage mana shi su zo su yi wannan ajujuwa sakamakon abin da ya kawo shiga jakuna ma suka zo suke wannan daukan darasi a ciki kuma mu kaga ba so muke bai ya zamanto a ce a garin mu ne ake samun makarantar da jakuna suke daukan darasi mun fi so a ce dan adam musulmi da kake ganin sa wanda kuke zuwa ku dauki karatu izam ya ma tushe to shi abin da muke so kenan amma yanzu gashi ta kai ta kawo mun zo mun ga jakuna ne a cikin ajujuwa suke daukan darasi kaga ai ba za mu so ba To kun wannan jakunan kun gansu lokacin suna bada tazara tsakanin su suma ko kuwa kuma suna sa takunkumi ko kuma duk haka ko gansu.
ikon Allah to ai a takaice jaki ba shi da takunkumi sai dai mu ce idan yana da takunkumi sai dai ai mat domin kai ya je yi barna a gona Hmm.
wannan kuma ya zo daukan darasi ne to kaga duk mutumin da ya zo daukan darasi sun cinkushe ma sun fi mutane yawa Ba tazara kenan.
babu tazara suna cinkushe ga ɗaya ma a gaba za ka gan shi ga hinan a gaban aji yana kai dama a ce zai iya ɗaga kafarsa dama za ka ga inda yake zana domin yana gaban kilas za ka gani kuma ga shi kaga dai duk abin da muke fama da shi ga yara yau duk an dawo makaranta kuma sun yi ƙoƙarin zuwa kaga duk sun cika sun zo Hmm.
To abin da yake faruwa a yanzu, mu gwamnati ta daɗa kawo mana ɗauki, ba don komai ba ɗaukin da muke so a ƙara kawo mana, domin cewa kaga malamai sun zo, ɗalibai sun zo, amma fa gurin da za a zauna babu sai dai ƙasan bishiya.
To wannan shine tallafin abin da muke tambaya so nan gwamnati su ta yi mana.
lokacin to amma abin tambaya nan su jakunan ba su yi corona bane ba lokacin corona da har suke samun shiga jijiyan tana daukan darasi.
gaskiya ne ba su yi corona ba domin da sun yi corona kusan za ka ga mafi akasari abin da yake faruwa su suna su babu wani zancen corona saboda jakiya za ma a same shi da wata corona dan da za a same shi da corona kaga mafi akasari da duk garuruwa kusan an samu jakai da corona to amma dai abin da muke gani cewar za ka ga gasu sun zo aji maimakon a ce mutum za a ba ilimi a wannan aji yanzu ta kai ta kawo cewar yanzu kaga abubuwan da yake faruwa su jakunan ne a aji sun zo sun cinkushe suke daukan wannan darasi ka duba ka gani inda jakin yake daga kafarsa ko ma bai daga kafarsa ba kalle shi dai kai ka ce malami ne zai ma zai wa ɗalibansa rubutu a jikin allo to amma yanzu gashi ta kai ta kawo cewa idan ka kalla za ka ga jakin ne a gaban aji to mu Menene koken ku ko kiran ku ga gwamnatin da ta ga dalibai nan ma kamar wasu an fara tashin su sun fara fitowa.
kwarai da gaske saboda babu gurin zaba saboda mu kuma ɗaukin da muke so gwamnati ta kawo mana za ga mafi akasari ajujuwan da za a zauna babu su domin me dama kusan ba su da yawa to amma ta kai ta kawo saboda babu wannan kofofi kaga ga filin din shi ma ya- yana neman faɗowa an tokare shi to abin da muke so a nan shine gwamnati ta zo ta ga kukanmu ta zo ta ga kukan da muke yi ta ga gaskiya ne ko kuma a'a ba gaskiya bane domin cewa idan ka zo ka kalla za ka ga ka tausaya mana wallahi akwai wanda yazo ya gani yace wai da wai mutanen garin nan suna nan muka ce ana nan ya zami mun yi mun yi duk da a baya kusan duk mun dauko wannan abubuwan to kuma yanzu gashi ta kai ta kawo cewar yanzu yanzu fa ka duba ka gani ka gani dai yanzu ko mutum aka ce zo ya kwana anan iya malaria ma sai ta dame ka to balantana yanzu gashi ta kai ta kawo an dawo makaranta gashi ajujuwan yanzu ka duba ka gani an wanke an wanke yanzu ko yanzu ka shiga ka ai yanzu ma za ka ji warin cikin abin kashin jakin da wannan kashin fitsarin to mu dai kukanmu ga mai girma gwamna kadimul islam ya kokari dan Allah mahukunta na local government din kumbodo su zo su kawo mana dauki a wannan makarantar so da dama ma kaga da an bada kuɗin kewaye wannan makaranta to amma yanzu ta kai ta kawo yanzu kaga ba a kewaye ta ba bayan ba a kewaye ta ba kuma yanzu kaga ga jakuna ne ma suke ci su kuma suke wannan aikin a ciki to ya kamata da gaskiya mahukunta da a kawo mana dauki mu nan garin mu gurunga domin cewar gaskiya muna cikin wani yanayi domin cewa wannan makaranta tamu mai tsohon tarihi ya kamata a ce shugabanni sun zo sun waigo mu so- domin sun kawo mana wannan kuka dan wallahi gaskiya muna cikin wani hali Na'am. To a wannan makaranta inda kuke ji kuma makaranta ce ta firamarin gurin gawa da ke karamar hukumar Kumbotso wanda akalla ta shafe kusan sama da shekaru arba'in kenan ana ɗaukan darasi a cikin wannan makaranta kuma 'yan wannan yanki tare da ƙungiyar wato iyayen ɗalibai suka yi korafin cewa wannan makaranta a mata ɗauki sakamakon da jakuna suke shiga cikin wannan ɗakuna a ajujuwa suke ɗaukan darasi kuma ni kaina na shiga wannan ɗaki da mai saurari na tare da mu na ɗaukan darasi a kwanakin baya mun ga yadda rufin suka rubuto a har aka sa dirka a ciki kuma a yanzu haka na ga yadda ɗalibai ke ta ƙoƙarin wanke wasu ajujuwan daga ciki suna wankewa domin ganin sun samu damar sukunin ɗaukan darasi a cikin wannan makaranta ta firamaren Maiduguri da fatan mahukuntan da aka yi wannan abun a makarantar wato gurin gawa kenan a mun afuwa a da ke karamar hukumar kumbotso da fatan mahukunta sun ji wannan a, koke na al'ummar wannan yanki kuma za su kawo musu dauki mita 88.5 da lafiyar murar zamani sunana Tijani Adamu sai kun kara jina a nan gaba